تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 23 ga watan safar shekara ta 1446 hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 28 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 39 a cikin wannan littafi mai albarka na zadul mustaqni littafin da yake bayani akan hukunce-hukuncen ibada kama daga tsarki sallah har zuwa dukkan wani abin da yake ibada ne a shari'a idan yan uwa za su iya tunawa muna kitabus salah amma farko-farko muna magana akan sharuɗan sallah yau za mu tashi akan faɗinsa wa tudraku salatu bi takbiratil ihrami fi waqtiha muna magana akan sharaɗin sallah na lokaci shigar lokaci da kuma abin da zai dora a kai shine yaya mutum yake riskan sallah a lokaci kafin nan a baya a karatunmu a baya magana akan fuskantar alƙibla sharadi ne daga cikin sharuɗin sallah istiqbalul qiblati ba a sallah sai an fuskanci alƙibla abinda ake nufi da alƙibla shine ka'aba abinda ake nufi da ka'aba shine baitullahil haram masallacin Allah mai alfarma da ke makka a duk duniya nan ne Allah ya yadda ya zama alƙiblansa kuma nan ne idan mutum ya yi sallah Allah zai karɓa idan kuma ya kauce wannan wuri to fa bai da sallah kenan sharadi ne kafin Allah ya karɓi sallarka ta zama amintacciya sai ya zama kana fuskantar alƙibla wajibi ne idan kana makka sai ka fuskanci setin ka'aba ainiha da wanda yake zaune a makka wato wanda yake ba a makka ba ya dan yi nesa da makka watakila daukan setin makkan setin haramin zai masa wahala setin dakin allah din zai masa wahala amma wanda yake makka to zai yi kirdado ya ɗauki setin ɗakin kaba ba muhadaci ba amma wanda yake ba a makka ba kawai abin da ake so ya fuskanci muhadaci me ake nufi da muhadaci wato koda ba setin ka'aba ɗin ba amma idan ya yi kusa da ka'aba ɗin ya yi yanzu ga misali a nan masallacin wanda yake seti na a nan shi ne wanda hannuna ɗin da yake nan shi ne yake me yake gabana yake fuskanta ta wanda yake kallo nan directly inda za mu sa tep mu ja seti na yake amma wanda yake can ɓangaren kaga ya kauce dole ba ba lalle yana kallo na directly ba sai dai ido na idon sa yana kallo na amma inda za a dauki tab gangan jikinsa ina yake kalla haka yake kalla to ga wanda ba a maka yake ba wanda yake wajen maka wanda yake garuruka na nesa nan gaba daya alƙibla ce yanzu ni ina nan amma ai nan duk wanda ya fusko nan ai ya fuskanto inda nake kun fahimta yanzu wanda yake bakin kofar can shi ma dai ya fuskanto nan wanda yake nan hagun shi ma ya fuskanto nan wanda yake nan tsakiyar shi ma ya fuskanto nan kun fahimci wannan da haka wanda ba a cikin maka yake ba ba a ayyana cewa in ya fuskanci alƙibla sai an auna abin an ga seti ya zo kan setin ka'aba ba zai iya yiwa watakila ba ainihin setin ka'aba din ba amma yana ya fuskanta amma yana fuskantar jihar ka'aba an gane jihar ka'aba ke fuskanta ɓangaranta yanzu kamar yadda kunan kuna wanda suke nan dama da hagun dina jiha za suke fuskanta sun fuskanci nan ɓangaren lalle a nan ɓangaren ne kun fahimta to wannan kenan masu sallah kala uku ne akwai mutayakkinun lil qibla akwai mushtahidun akwai mukallid a cikin masu sallah dole mutum ya zama ɗaya daga cikin ukun nan ko dai yana da yaƙinin alƙibla tabbas garanti ne ɗakin ka'aba yake kallo yaƙinan wataƙila yana da wata na'ura da ta auna masa cewa lallai nan setin ka'aba ne kamar yanzu ana samun na'urori yan compact da ake samu suna yin setin ɗakin ka'aba to amma ba a wajabta maka ba kai da kake wajen makka wai sai ka ɗauki wata na'ura da za ta seta ma setin ka'aba a kawai gabar aka ce ka kalla gabar aka ce kalla alƙibla aka ce kalla to akwai wanda yake da yaƙini yanzu wanda yake gindin ka'aba yana sallah yana da yaƙini ko ba ka bane zahiri yana kallon ta miraran yana da yaƙini akwai mushtahid mushtahid wanda kokari yayi iya kokarin sa dai yana tsammanin dai na alƙibla ne mu duk mushtahidai ne ba wani wanda zai rantsa ya ce nan inda liman yake sallah ya rantsa da Allah billahi azim la ilaha illa huwa nan sai kin kaba ne a a ijtihadi ne muka muna tsammanin dai tun da gabar ne dai sai tin kaba ne amma in kace dole sai tin kaba ne ko a nan gadon kai masallatai nawa ne akwai wani masallaci yanzu a tankudu yake shi ma haka yake kallo to ya za a yi wanda yake nan farkon kofar gadon kaya ya kalli nan wanda yake can ya kalli nan wanda yake kofar ruwa ya kalli nan wanda yake dan bata ya kalli nan wanda yake karshen daura ya kalli nan to ya za a yi a ce dukkan su gaba ɗaya ɗaki ɗaya suke fuskanta ina suke kalla gabar kenan ba lalle ya zama to saitin ɗakin ka'abin muke kalla ba fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ku gane wannan yana da muhimmanci to mujtahidi yawanci mutane a duniya akan alƙibla ijtihadi suke kuma an karba to akwai kuma muqallidi waye muqallidi wanda zai zo zai yi sallah bai ma san ina ne gabar din ba shi kuma an halatta masa takalidi me takalidi ya tambaya ce da Allah malam ina ne gabar kai yanzu ka taba zuwa tambaya ka ce malam ina ne ka'aba kenan kai ma ka san ba saitin ka'aba kai tsaye kake kalla ba mun yi ta rikici da wani mutum a shekarun baya yana abin da ya shafa harkar alƙibla din nan cewa ai akwai masallatanmu da yawa a Kano wanda ba faɗakin ka'aba suke kalla ba na ce to waye ce maka sai sun kalli setin ɗakin ka'aba wa gaya maka alƙibla gabar aka ce a kalla ai bai zai yi duk duniya mu haɗu gaba ɗaya mu da muke yamma in mun kalli abin nan gabar a ce dukkan mu fuskar mu ka'aba take kalla ba ka'aba duka duka nawa take a dunkule ba take ba ta kai masallacin nan girma ba ba da haka ina ake so jihar ta inda take yanzu misali an an ce ku fuskanci brigade a nan kano duk ba za mu kalla ka ba ku fuskanci gidan murtala duk ba za mu kalla haka ba to yanzu duk wanda yake can ma ai zai kalla haka ne ko gabar zai kalla to yanzu da Allah idan an auna da tape za a ga setin gidan murtala yake kalla a'a jihar gidan murtala inda gidan murtala ke to kai ma inda ka'aba yake kawai ka tunkari wurin wanda zai tafi maiduguri dan Allah ba haka zai yi ba ba gabar ba wannan ba zai ba can zai fita ba to dole ne yanzu lokacin da ya hau titi ya bi mariri yana tafiya sai cin garin maiduguri yake amma zaka ce me ya fuskanci maiduguri to abin da ake bukata kenan a kallon al'ula Allah sa kuna fahimta wannan kenan muƙallidi mai tambaya duk wanda ya tambaya ce ina ne alƙibla aka ce gata to shi ma sai ji sallah sallarsa ta ta halatta bai halatta mutum ya tsallake ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ba sai dai in bayan da zai yi da haka duk wanda zai yi sallah a makka dole ya zama yana da yaƙini kamar yadda malamai suka faɗa na malikiya Allah musu rama cewa yana kallon bina'ul ka'aba wanda kuma yake madina ya tabbatar yana fuskantar mihrabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda bi manzilatil ka'aba yake min haisu isabatihi ainul ka'aba ijtihadi mutum zai yi iya kokarin sa ne ya kwatanta gaskiya wataƙila ya samu setinta ɗari bisa ɗari wataƙila kuma ya seta ɗin amma kuma za ta yi mai za ta kauce yanzu kamar wani a can masallacin yana so ya jefi wannan kyamarar da take gabana sai ya yi jifa sai ya buge wannan wayar kaga dai ya jefo jihar kyamarar ta inda kyamarar yake amma kuma bai same ta ɗari bisa ɗari ba da haka ba laifi mutum ya ijtihadi sai ya tambayi musulmi wai an ce idan zaka tambayi alƙibla ko a tafiya ne musulmi ake tambaya fa yas'alu musliman ko da tafiya ce ta kama ka a hanya kakka tsaya garin arna kana tambayan ina ne kama ko ina ne alƙibla in ka tambaya za su yi ce ma ba sani ba kuma za su yi maka ƙarya musamman garin da ba a sallah ba a damu da masallata ba ba kowa ne ma san ina ne gabar din ba da haka sai ka tambayi musulmi aƙili arifi mai hankali masanin alƙibla din sai kuma kai koyi da shi to wanda ya yi ƙoƙari bai san ina ne alƙibla ba ya je yana cikin mota yana tafiya ya yi ijtihadi wataƙila ba kowa a hanyar sai ya ya kirdaje ya kalli inda yake ganin nan ne alƙibla sai kuma ya yi sallah sai daga baya ya bayyana gare shi ashe ba gabar ya sallata ba daga baya bayan ya gama sallah to wannan a ka'idar malaman fiqihu a ada fil waqti al muhtar istihbaban zai rama sallar idan akwai lokaci idan akwai sauran lokacin sallar bata fita ba to ya an so ba dole ba ne zan maimaita wanda ya zo tafiya ko a gona ko a daji ya kintaci ina ne alƙibla ya seta ya yi sallah sai daga baya ya ma idar ya ci gaba da shuka sai aka zo ka ce malam mun ga kana sallah ka kalli can fa kudu ka kalla to me hukuncin wannan zai mayar da sallan idan ya duba agogonsa cewa lokacin azahar ɗin nan bai fita ba zai mayar da sallah zai rama ta amma wannan mayar da sallah rama sallah a wannan lokacin ba dole ba ne mustahabbi ne inda zai ce a'a ni na yi iya abin da zan yi alhamdulillah ko ma kudin na kalla ba matsala ni ba zan rama ba babu komai a gare shi mustahabbi ba dole ba ne rama sallah idan kai sallah ya bayyana cewa ba alƙibla ka kalla ba kuma idan ma lokacin sallah ya riga ya wuce kamar sallah azhar ne sai da isha'i aka zo hira ana gaya mai to kwata kwata ma ba su ya rama ba to amma wanda bai yi kokari ba fa shi ba ishi ya bai yi wani kirdado ya kokari ya dage ba da gangan kawai ya zo yin sallar la'asar da gangan kawai sai ce kai da Allah mu kalli nan ya buga ta a haka bai tambaya ba bai yi tunani ba ya duba ina rana take a'a ya alamar ina gabar take haka kurin da gangan yana idarwa aka ce malam yamma ka kalla to wannan malaman fiqh suka ce dole sai ya la ya musallan ba yi ba saboda mai ganganci yayi yayi wasa da shari'a suka ce a adama sallah abadan to bari kuma ka ci wasu malaman fiqh suka ce koda ya dace da alƙiblar sai ya maimaita me yasa dalilin ku suka ce ai lokacin da ya kalli ya kama sallan ai bai da garantin cewa alƙibla ne ko yana da shi to ya za ka zo ka yi sallah ba kana kallon alƙibla ba kenan ko da an ce a ai ku ka dace ai daidai ka kalla to sai ya maimaita haka wasu malamai suka faɗa Allah tabaraka ta'ala ya musu rahama dan haka um, istiqbalin qibla fuskantar alƙibla sharaɗi ne a cikin sallar farilla da na fili amma banda yaƙi idan ana yaƙi ba sharaɗi ba ne wannan sharaɗi na kallon gabar in za a yi sallah sai in lafiya lafiya ne lokacin da ake faɗa ake yaƙi ba za a kalli alƙibla ba abu na biyu matafi a wani ƙaunin da yake kan abin hawansa kuma zai yi sallah akan abin hawansa shi ma ba sharaɗi ba ne sai ya kalli alƙibla kenan akwai mutane guda biyu da shari'a ta ɗauke musu sharɗantuwan kallon alƙibla yayin da za su yi sallah na farkonsu shi ne wanda yake cikin yaƙi a jihadi ko ina kawai ya kalla Allah ya halatta masa na biyunsu matafiyi musafiri da yake kan abin hawa kuma sallah ta zo masa zai sallah akan abin hawansa ba dole bane sai ya fuskanci alƙibla um, a lokacin yaƙi an haɗu da kafirai da musulmai ana ta gwabzawa wa yake ta maganar tunanin ina ne alƙibla kowa ya halatta ya yi sallarsa a duk inda ya gani kuma yana ƙoƙarin kare kansa da takwabinsa ina fata ana fahimta don haka yaƙin da mutum ya je ya yi don Allah don kare mutuncinsa ko dukiyarsa ko kuma ainihin wato iyalin shi duka wannan babu laifi malamai suka ce ba ma sai jihadi ba idan wasu suka zo suka tunkare ka za su ɗebi dukiyarka kuna yaƙi da su ko za su ɗauke maka iyalinka kuna faɗa da su ko kuma za su ainihin wato illata maka wani abun da ka dogara da shi a rayuwa na sana'arka sai kuka fara fafatawa ka kai farmaki su kai kaga wannan ba jihadi bane amma yaƙi ne to a wannan lokacin in magariba ta yi ka kabbara sallah kurin kana kai farmakin kana sallah ko yamma ka kalla ya halatta alqital yaƙin da mutum yake yi ya juzu zabbu fihi an nafsi wal mali wal harimi dan mutum yayi sallah bai ga alqibla ba shi ma wannan an bashi dama an yi ilhakin sa da mai yaƙi wanda ya je yaƙi fi sabilillah kuma mutum a tafiye yake ko a zaune ko a tsaye duk ya halatta ba tare da an kalli alƙibla ba to amma akwai saɓanin malamai dangane da matafiyi da yake kan abin hawa wasu malaman suka ce duk wanda yake kan raƙumi ko jaki ko doki ko abin hawa a yanzu bai halatta ya sallar kamar a mota bai halatta ya sallah ta farilla akan motarsa ba kawai ya tsaya ya sallah kun ji wannan maganar malamai sun ce wasu malamai sun ce da na ce maka wasu wasu kenan sun saba bai halatta ba yin sallar matafiyi akan abun hawa lafiya kalau a zahar ta yi kawai ku ki ku tsaya ku ta rusa wa mota wuta wai kowa ya salla a kujerarsa ba fada ba yaƙi ba jin tsoron salwantar rai ko dukiya bai halatta ba yaushe ne ne ya halatta shine idan mutum ya ji tsoron 'yan fashi ko ya ji tsoron namun daji da za su farauce shi saboda akwai wasu dajikan da in mutum ya tsaya sallah to namun daji suna iya tsallakowa hanya sai su cinye shi da sun ganka sun ga nama to shi yasa ko da mutum matafiyi ne a yau ko a nan ƙasar nan tamu ko a ƙasashen nan na afirka kada mutum ya rinka kuskura ko ina a daji wai ya ga azar ta yi ko la'asar ya ce wai a tsaya mai sallah a nan ba yi saboda wallahi tsautsayi zai iya biyawa ta kanka tsautsayi zai iya biyawa ta kanka ka kabbara sallah namun daji sun zo za su tsallaka watakila damusa ce watakila zaki ne ka zama nama to shi yasa ina ake yin sallah a hanya inda aka ga alamar gari ne alamar akwai motsin dan adam kuma akwai lalle alamar dan adam amma daji saboda akwai aminci a ƙasar ku in ma babu yan dauke dauke ai akwai dabbobi kun fahimci wannan ko mota mutum ya fakin yanzu giwa ta zo za ta tsallaka za ta duba ta ga kaman ko wani itace ne ko na abu tana sa kanta da ta yunkurar da motar nan ta kifar da ita shikenan ta barka cikin tashi hankali to kuma ballantana a irin wannan zamani da ba a da security ba a da aminci musamman yanzu a Najeriya ko a nan arewaci ko a kudanci maganan mutum ya tsaya a daji ya shimfiɗa sallah ya sai kabbara sallah shi da abokanansa akwai hadari komi zai iya faruwa kwanan nan aka kamo aka kama da kitsin wani dan uwa suna tafiya da abokinsa kurin sai man mota ya kare musu a wani daji a nan arewa sai ɗayan sai ce bari in hau abin hawa in burga in je in nemo mana mai to kai ma yanzu daidai ne a irin wannan zamani ka ta kwakuran mota ba mai a ciki za ka yi doguwar tafiya ba ka da basirar da za ka iya gane man nan zai kai ni wuri kaza ko bai zai kai ni ba ai ganganci ne wannan in ta je ta tsaya ma inda ba a tsayawa fa kun san akwai inda ba a tsayawa fa wallahi yana tafiya malam ya je ya sayo man yana dawowa kawai sai tarar da dan uwan nasa an harbe shi gashi cikin jini ya faɗi ya mutu a ina ne a nan hanyar kaduna abuja ba kurin tsallakawa yi bari ya je ya mai bari ya je ya siyo mai waye kashe shi barayi ne suka zo wucewa kurin suka harbe shi sun caje shi ba kuɗi suka bunka mai wuta kawai ai wallahi malam in ya ce za shi ya siyo mai kace mu tafi tare ƙwarai maganan ma ka tsaya a daji ba kowa ai bata taso ba a irin dai wannan zamani da muke cikin rashin tsaro ku kula da kyau wala tulqu bi aydikum ila tahluka dan haka wannan shine kaulin malamai yaushe ne ne matafi zai iya yin sallah akan abun hawansa yayin da ya zamanto kamar jirgin sama sun bada fatawa ya halatta ai sallah kan jirgin sama dan shine baya tsayawa a hanya ko yana tsayawa baya tsayawa da haka kasan jirgin sama za a iya sallah a cikinsa na biyu idan babu aminci a ƙasar ko babu aminci a hanyar ko mutum yana jin tsoron 'yan fashi ko ɓarayi ko yana jin tsoron namun daji to a wannan sharuɗa ɗin guda uku ko hudu su ne aka halatta mutum ya kabbara sallah ya yi sallah a kan abin hawansa yana cikin tafiya masu hawa mota maka polo mai tafiya inugu mai tafiya lagos mai tafiya kaza a'a tunda a jihar mu musulmi take zuwa ta ɗauke mu a garinmu suke kasuwanci to ya kamata gwamnatinmu ta neman mana 'yanci za ku zo ku kafa tasha a jihar mu to muna da doka da ga'ida in kun fita da mutane lokacin sallah yayi to ku rinka tsayawa kuna yin ana sallah ko da ku ba ku sallah me yasa fasinjan ka yana da hakki tun da biya yayi ai lokacin motar ta sace sayan sayan ta yi don haka dole a tsaya masa ya sallah idan muna da hukuma wacce take ta damu da addini kuma in an kafa musu dokar wallahi za su yi amma matsalar wa ya damu ma da wannan ballantana ya musu magana haka in ka zo shiga motar haka za ka shiga sai ka ci sa'a in sun tsaya cin abinci ko fitsari in fitsari ne kana kabara za a yi tahon wallahi har tafiya suke suna barin mutane in sun tsaya gidan mai za a sai dan ruwan sha da waye waye tsayawansu na sayan ruwan sha ne da wani abu ba tsayawansu na ayi sallah bane da haka hon ma kadai ya ishe ka ya fitar da kai daga hayyacinka ba za ka iya yin ainihin wato sallah ba ka duba malam a arewa muke amma ba mu da yanci su zo garinmu suna neman kuɗi amma ba za mu iya buɗe baki mu ce musu kaza ba ko su bi ko a hana su zuwa ba shi kenan ba to wannan yana daga cikin haƙƙi na hukuma ta nemar wa 'yan ƙasa haƙƙinsu a hannun kamfanoni da ma'aikata da 'yan kasuwa yanzu a garin nan ake samun wasu kamfanonin da za a zo sallar juma'a ƙoƙari suke su hana ma'aikata sallar juma'a kuma a binciki ma'aikatan akwai inda ake takure su ko a ba su ɗan gajer yanzu sallar juma'a sai a ce minti goma ko minti ashirin sallar juma'a fa ka je ka dawo wataƙila tsakaninka da kamfanin ma sai ka yi minti arba'in kafin ka je to dan mutum yana aikin kamfani sai ya daina sallar juma'a to yaya za ku zo garinmu kuna neman kuɗi kuma ba za ku bar mutanenmu suna sallah ba da yawa wannan abin yana faruwa muna fata in akwai wata hukuma da take kulawa da hakkin mutane akan irin waɗannan abubuwa ta bibici waɗannan tashoshi na motocin iyamurai da suke ɗaukan mutane ba sa tsayawa ana sallah lalle a kafa musu doka in kun dauki fasinjan mu to lalle ku tsaya ku sallah tunda nan ba jihohin ku bane wanda ya je jihohin su can yana tafiye tafiyensa can hakkin su ne su amma nan a zo mana nan su ci arziki a nan kuma su zo su cutar da mu addinin mu wani fa idan zai je Lagos nan wallahi malam sai ya kwana ya yini wallahi bai sallah ba to irin wanda ya shiga wannan yanayi tunda direban bai zai tsaya ba kaga wannan ba yin sa bane sai ya salla a cikin motarsa amma dai ya kamata hukuma ta yi kokari ta nemo wa mutane hakkin su lallai a rinka tsayawa suna yin sallah to wannan kenan um, idan mutum ya ji ya ji yana da garantin cewa insha Allah ta'ala zai kubuta sallarsa a ƙasa in ko ba zai kubuta ba to khalas sai yi sallarsa akan wato dabbansa sannan malamai suke cewa a sallar nafila ita ba dole bane sai an fuskanci alƙibla idan ana tafiya ko wutiri abinda nake nufi yanzu idan kana so kai nafila bayan magariba zuwa isha'i kana da tafiya daga nan zuwa brigade ko za ka je mariri ko za ka je can bacirawa to ya halatta ka kabbara sallar nafila ko ina kake kallo kana tuka motar ka kana sallar nafila ko motar haya in dai nafila ne ba sharadi bane sai ka kalli alqibla amma nafilatu idan kai matafi ne kamar misali mutum la'alla kamar zai je Kaduna zai je Lagos zai je Ibadan zai je Maiduguri ya halatta ta sallar nafilarsa a hanya wannan ko a tsaya ko ba a tsaya ba don nafila ba dole bane sai an kalli alƙibla in a tafiya ne ba ko mu gane ba in a tafiya ne ina fata ana fahimta to to amma cewa suka idan kana safar mubihan lil qasri lil qasr idan tafiyar an halatta masa ya kasaru ne a cikin ta zai wannan aka bashi wannan bonus din kuma yana kan abin hawa to me hukuncin yin sallah a cikin jirgin ruwa as-salatu fi safinati duk wanda yake ya hau jirgin ruwa shi kuma yana tafiya kun san nan gane alƙibla akwai wahala ruwa ne iya ganin ka akwai ruwan da fa za ka yi sati biyu uku hudu kana tafiya jirgi yana tafiya sai dai ya raba ya buta wata ƙasa ya tsaya akwai ruwan da za ka yi kwana uku kana tafiya ba bishiya ba komai to ya za ka gane gabar to yanzu akwai abubuwa na zamani na gane alƙibla ne wannan abuwa da ake sawa a gane to in mutum yana da wani amfani da shi fa ne ba amma in ma bai yi amfani da shi ba aka ce duk inda jirgi ya karkata kawai ka karkata kai sallar ka nan ne alƙiblar ka ina fata na fahimta fa yaduru ma'aha haisu darat ko aina darat duk inda jirgin ne ya juya kawai juya nan ne alƙiblar ka shi ne jiharka ina fata ana fahimta wannan shi ne yan hukunce-hukunce da ya kamata mu kula da su dangane da hukuncin wato fuskantar al'ibla Allah ganar da malam ya ce wa tudraku salatu bi takbiratil ihrami fi waqtiha ana riskan sallah da samun kabbarar harama kuma a cikin lokacin sallah da wanda duk zai ce ya riski sallah to sai fa ya riski kabbar harama abinda malaman mazhaba suke kai na hana- na hanabila cewa duk wanda ya niyyar sallah kafin lokacinta tunda ya ce fi waqtiha to sallarsa Allah bai karba ba haka mas- mazhabobin nan da yawa suka tafi duk wanda ma za su yi sai dai su yi tawili amma duk mutumin da ya kabbara kabbara harama ba a lokacin sallah ba ya yi niyyar wata sallah ta sallarsa ba ta yi ba kamar wanda ya kabbara sallar asubahi yanzu Allahu akbar ya buga raka'a biyu ya gama asuba Allah bai zai karba ba idan mutum ya yi ta a cikin lokaci kuma to alhamdulillah ya yi ta a da'a to yaya mutum yake iya riskar- riskan ya yi sallah a lokaci ya kabbara sallah a ƙarshen lokacin sallah raka'a ɗaya ya yi kurum sai magariba ta yi sauran raka'a ukun la'asar ɗin ya ƙarasa ta ne ana kiraye-kirayen sallan magariba to me hukuncin wannan aka ce shari'a ta yadda cewa ya yi sallah a cikin lokaci ba ta zama ƙaza'i ba a da'i ce menene a da'i ka yi ta a lokaci duk da lokacin laruri ne amma dai ba ta zama ramko ba saboda sallar da ta zama ramko darajarta bai kai wacce take wanda aka yi ta akan lokaci ba wala yusalli qabla ghalabati dhannihi bi dukhuli waqtiha kaji kada mutum yayi sallah kafin rinjayan zatonsa ya tabbatar masa cewa lokacin ta ya shiga ma'ana in za ka yi sallah ya zama majoritin zatonka mafi rinjayen zatonka kana ganin dai gaskiya lokacin sallah ya yi in ko zatonka ya nuna ma kai yanzu fa lokaci bai yi ba to karkai kamar yanzu misalin mutum cikin dare kawai yana cikin baccinsa kawai sai ya tashi bai da agogo ga duhu bai ji kiran sallah ba ba wani abu ya ta leke-leke ya ga alamar haske-haske sai ce kai bari ya asubansa ya koma to karka yadda ka kabbara sallah sai in zaton ka yarin jayar maka fa cewa asubahin nan ta yi idan ka yi sallah ba tare da rinjayen zaton cewa lokaci ya yi ba to Allah ba zai karba ba me yasa aka ce galabatin zan suka ce galabatin zan tunazzalu manzilatul yaqin mafi rinjayen zato ana yin aiki da shi kamar yaqini ne kuma ana samun mafi rinjayen zato ne da abuwa guda biyu in ma bi shahadin ko dai mutum ya iji shahadi ya yi ƙoƙari ya yi taharri ya yi kirdado ya ji cewa kai ina zaton dai yanzu asuba ta yi au khabari siƙatin mutayakkinin ko kuma wani amintaccen mutum wanda yake da yaƙini ya ba shi labari cewa lokacin sallah ya yi kenan ana iya aiki da labarin da wani ya baka cewa lokacin sallah ya yi ka je kai sallah ka baka da damuwa to amma waye zai baka labarin lokacin sallah ya yi sai siƙa me ake nufi da siƙa ana nufin amintacce duk mutumin da ba amintacce ba ne bai halatta ya ba da labarin lokacin sallah ba yanzu a kasuwarku ne a unguwarku ne a me ɗinku ne sai wani wanda yake gashi gashi nan ne ba amintacce ba sai zo ce ma kai lokacin sallah ba yayi ka rabu da shi ka je ka tambayi wanda ka aminta da shi daga nan aka ce bai halatta a naɗa mutumin banza ladani ba dan ladani shi ke ba da labarin lokacin sallah yayi mu kuma shari'a ta ce mana kar mu karbi labarin lokacin sallah yayi in ba daga bakin amintacce ba ashe ladaninka amintaccenka ne da haka shi yasa zai kira maka sallah ko baka duba agogo ba kawai ka je kai sallanka kawai kiran sallansa ya nuna maka lokaci yayi to wannan shine dalilai guda biyu da ake yin sallah akan su ko dai da ijtihadi ko kuma labarin wani amintacce to yanzu sai mu ce agogon hannunka amintacce ne tambaya agogon hannunka amintacce ne wayarka amintacciya ce amintacciya ce tunda ai kamar tana ƙarya ya kuka yi shiru agogo yana iya ƙarya gaskiya na idan an cire agogon da ko an cire batirinsa baya wargajewa lokacinsa kaga wannan amintacce ne sai ƙarin ke wai ga wannan nan masallacin mu a wargaje yake to agogo ba amintacce ba ne kenan ba amintacce ba ne agogo zai iya yaudara a sau nawa mutum yakan makara a airport ya je tarar da jirgi ya tashi a ce wallahi kaga agogo na sai a ce agogon ka ya yaudare ka to duk abin da baka yadda da amincinsa ba to karka karɓi lokaci a wajensa fa in ahrama bi jihadin fa bana qablahu fa naflun wa illa fardun to hukunci na gaba shine mutumin da yayi ihkabbara harama yayi ishihadi yayi niyyar yin sallah yayi Allahu akbar ya shiga sallah ina fata ana fahimta galaba ala zannihi mafi rinjayen zatonsa cewa lokacin sallah ya yi ya yi sallah sannan fabana sai ya bayyana a gare shi ai ya yi sallah ne kafin lokacin sallah ya za yi ya yi ijtihadi ya yi ƙoƙari ya yi kabbara sallarsa sai da suka idar sai wani ya zo ya ce waliman jama'a salamu alaikum anya agogonku bai yi kuskure ba ya aka yi yanzu fa karfe sha ɗaya ne fa su kuma sun gama a zahar har da maliman har ana zikiri to shi ne wannan aharama bishihadin fa bana qablahu fa naflun me fa naflun automatically sallar ta zama nafila ka gane in isha'i ne haka in magariba ne haka idan asubahi ne ka kabbara ka yi sallah ka gama wasu sun zo sun kabbara sallah an yi sallah an yi an gama aka zauna ana ta zikiri ana jiran gari ya waye gari ya ƙi wayewa yan gaggawa har sun koma su kwanta sai daga baya can bayan awa ɗaya aka ji ana assalatu khairun minan naumi to kaga wannan fabana ya bayyana cewa sun yi sallah kafin me kafin lokaci to wannan sallah ta zama nafila wa illa fardun in ko ba haka ba khalas sallarsa din ta farilla ne babu wata damuwa Allah tabaraka ta'ala ya karba to sai hukunci na gaba yace wa in adraka mukallafun من وقتها قدر التحريمية ثم زال تكليفه أو حادت ثم كلف وطهرت قدوها nan abin da malami yake nufi shine wanda yake baligi mukallafi ya kabbara sallah wanda yake sallah wajibi ce a kansa a wannan lokacin mukallafi ne a shari'a in an ce mukallaf wato daga taklufa ne da kalama ɗaukar nauyi duk baligi an ɗora masa nauyi sai ya yi ibada ya yi sallah ya yi azumi to sai ya zo ya kabbara sallah a ya kabbara harama ya samu farkon lokacin sallah kafin ya gama sallar kudu sai ya haukaci ka gane kuwa Allahu akbar lafiyarsa kalau kaga mukallafi ne baligi ne kafin ya idar da sallar kudu sai ya haukaci thumma zala taklifu yayi tahrimiya kabbar haraba amma bai gama sallar ba kurum sai taklifin sai ya kauce me taklifi sai ya haukace ko ya suma mutum yana cikin sallah sai ya faɗi ya suma yana faduwa yana suma wajibcin sallah ya sauka daga kan shi yana haukacewa yanzu ba mukallafi bane dan kuma haukaci sallah ba dole bane a kansa idan ba ku gane ba ta kabbara sallah kawai sai tana karatun fatiha sai jinin al'ada ya zo mata yanzu a lokacin sallah dole ne a kanta ba dole wani shi ne zala takalifu takalifancin sai ya ainihin wato kauci to yanzu ya za a yi sai ya dawo hayyacinsa bayan ya haukace watakila yini ɗaya yana cikin hautuka bai san ma me yake yi ba sai ya warke to idan ya warke wannan sallah da ta riske shi kabbara harama din nan da yayi yana lafiya kalau ya fara to ai ya riski sallah haka ne to sai ya rama wannan sallah din ita ma mace tana cikin sallah jinin al'ada ya zo mata kaga ai sallah ta baci me bata ta saboda ba mace mai haila ba ta sallah to sai can ta yi kwana bakwai ɗinta tana al'ada sai ta dawo za ta yi sallah to sai ta rama wannan sallan da lokacin ya riske ta ai har ta fara yi ina fata ana fahimta yawwa me yasa li'annaha bi dukhulil waqti wajabat alaihim sallah matukar lokacin ta ya shiga to Allah a wajensa fa za a rubuta cewa wajibi ne a gare ka to shine hadarin malam mutum lokacin sallah ya riske shi ya ƙi ya yi sallah kuma ya zo ya faɗi ya mutu duk wanda lokacin sallah ya yi masa ya ƙi ya yi sallah ba uzuri sai kuma ya faɗi ya mutu to fa Allah zai tambaye shi yaya lokacin sallah ya yi ba kai ba wasu malaman ne suka ɗanyi sauƙi suka ce a'a ai shari'ar ita ce ta ba shi dama ba daga shiga lokaci ne zai yi sallah ba yana damar ya dan jinkiri kamar misali a zahar ta yi sha biyu da rabi idan ya yi ta sha biyu da rabi ta yi in ya yi ta karfe ɗaya ta yi in ya yi ta ɗaya da rabi ta yi in ya yi ta ɗaya saura biyu saura kwata ta yi in ya yi ta karfe biyu ma ta yi kaga a wannan lokacin me duk lokacin ta ne sai suka ce to yaya za ku ce Allah zai kama shi akan abin da ya ba shi dama ko da ya yi wannan jinkirin ba laifi bane in yayi ta suka ce Allah zai kama shi ba amma yaushe ne ne Allah zai kama shi ha sai lokacin ya fita duk wanda azhar ta yi ya ki yayi azhar yana sane ba uzuri ba ba matafiyi ba yana ta harkokinsa ya bari halla asar ta shiga kwatsam Allah kiyaye sai fut Allah ya fitar da ran ya mutu sai ce alaji ya cika ya kai wala alaji yana ta kaza wallahi ana bin sa sallah ala kuma ka san malam sallah daya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallah daya idan aka je maka hisabi aka tarar babu Allah zai ce ku tsaye da shi gefe sallarsa ba ta shiga ba kuma ba ka shiga aljanna ba sallah ɗaya don za a ce Allah zai ce ku duba mala'iku daga shekara nawa ya fara zama baligi aka kallafa masa sallah daga shekara kaza rana kaza lokaci kaza shekara nawa ya mutu shekara kaza zai ce a irga masa adadin salloli nawa ya kamata kai abinda kurin Allah zai tambaya wannan adadin sallolin kayi su eh kayi su to sai tambaya ta biyu shin sun yi kyau an karba in dai sallarka ta karbu malam in dai sallarka ta karbu ta cika to sauran abubuwa da sauki to amma wannan guda ɗayan in bata samu ba Allah zai ce ka isa kiyama ana bin ka bashin sallah farilla ce mai nauyi ya za a yi sai ubangiji ya ce wa mala'iku ku duba littafinsa yana da nafilfili na sallah yana nafila sai mala'iku su duba su ce eh yana nafila sai Allah ya ce to ku ɗebo adadin adadin nauyin sallar azahar guda ɗaya ku ɗebo a cikin nafilfilinsa guda dubu kaza misali wanda ɗan adam bai isa ya gaya maka nafila ƙwaya nawa ce za ta iya compensating farilla guda ɗaya ba wannan kam Allahu alam ni dai ban taɓa gani a littafi a rubuce ba ɗiba za a yi ta yi over ƙwarai to kaga malam shine amfanin mai an an ida da sallan nan ka dan taba ko yaya wallahi malam yau taba jefar dan taba jefar a can ma dan taba jefar taba ka wullar to yana da amfani sai ka zo kiyama a tara ma a ce ah ai yana yawan nafila to amma dan gaggawa fa wanda baya yi kai a gida baka yi sallar kiyamul laili baka yi gidanka bai san kana ana kiyamul laili ba kai ne dakin ka bai taba sanin ana kiyamun laili ba ka taba gwadawa ba ba in ma ka gwada ma iyakacin da ka da kiyamun laili da ramadan shi ma wata bukata ce kake take kawo ka masallacin da ramadan wani abu kake bukata kake zuwa ta hajji amma ɗakin ka baka sallah na filfili ku kai ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ba yaushe kake wani tsaya na fila magariba da isha'i ko ba harkar ka bane baka zuwa wani masallaci kana magariba da isha'i harkokinka kake kawai shekarunka sun tafi barkatai duk ba ka nafila to sai a je a samu sallaka ashirin babu ta lalace kamar kwandon tumatir ne wallahi tallahi za a zo ana tsince masu kyau a kiyama wallahi ina muku rantsuwa haka za a yi wa mutum sallarsa za a yi ta tsinta wannan ta yi kyau wannan ba ta yi ba wannan ta yi kyau wannan duk wanda ba ta yi ba sai an biya Allah a kula na'am eh ƙarai sallar la'asar kaɗai nan uwa ke tunatar da ni hadisin sallar la'asar kaɗai ya shi hujja a shi ke nan ma an gaya mana duk mutumin da ya wullar da sallar la'asar ya zubar da ita bai yi ta ba ko kuma ya rasa ta daidai yake in za ka iya kwatanta asarar ya yi asarar duk dukiyar da Allah ya mallaka masa a duniya gaba ɗaya 'ya'yansa da iyalinsa da jikokinsa da tattabakunansa wanda ya rasa wannan akan ya rasa sallah ɗaya ta la'asar ai mutane wasa suke da sallah ita ce ma azamul ibada ce babu wata ibada da ta fita amma ka duba yadda mutane suke wasarere da sallah ni ba wanda yake ban haushi irin mai zuwa wai ko ina ya je yana bin sallah shi kawai abin da yana mishi wa zai da wuri ka je ka shiga direban da bai iya mota ba ya surkuma ka cikin rami wallahi wallahi akwai limaman da wallahi kifar da mutane suke hadari ake amma taurin kan mutane za su miƙe ba su ma san sun yi hadarin ba kai gani kake dole ne in ka bi liman Allah ya karba in bai sallah mai kyau ba da kai da shi duk zubar muku za a yi gatsagai gatsagai sallah gau gau gau gau an yi an gama wai saboda yana sauri wai birgewa ma yake shi dan gaggawa ne mutum ya zo ya gama yi wa mutane sallah ya yi a gaggauce ya je ya zauna a kofar masallacin yana cin gyada suna hiran siyasa sai ya awa uku ya gama cin gyada mai rake ya zo ce kai kawo rake a bare a yi ta hira amma in sallah ne in ya daɗe ya yi ‘yan mintuna a ciki amma zaman hiran majalisa ba zai daɗe wallahi sawwal kuma shaidan ba malam kukula fa duk wani abu da kake gani za ka yi wallahi kaka yadda ka jefa sallah ka cikin haɗari kuma ina shaida ma duk liman da ka yadda za ka bi sallah ka fa tabbatar ka yadda da aƙidarsa akwai hoton da in sun yi sallan fa Allah baya karba ƙwarai wani mushriki ne limami ne amma mushriki ne matukar ka san yana shirkan na wala ka bi shi wani kasar gumin dan bid'a ne na kawo gayanka mai yaƙi da sunnar annabi mai fada da hadisan manzan Allah kuma ya zo ya wuce sallah kuma ka bi shi a inda wani ka je ka bi wani ba shi ba gaskiya ya zan yin jefa a sallata cikin hadari kun manta sahabi ya zo gaban annabi ya sallah sau uku yana annabi yana cewa irji fa salli fa innaka lam tusalli sahabi ne ba sahabi ne wancan da ya ga annabi zuwa yayin kabbara sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah annabi yana kallon shi haushi ya ishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bai sallama ya ce wa alaikum assalam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko magana bai bari yayi ba ko ma ka je kai sallah saboda ba sallah kai ba a'a ashe mutum yana iya yin sallah kuma a ce ba sallah yayi ba na ga wani bawan Allah wata ran yana sallah a wani masallaci na tausaya masa na tausaya masa oba babu nutsuwa kwata kwata a ciki na ce kai wannan ku yana karanta fatiha ba a ciki yana miƙewa kawai bai fa gama miƙewa miƙe hannun sai na kawai ya sunkuya yana sunkuya ya ɗaga sai ya ɗaga babban mutum wallahi na ce yanzu wannan ai shi kam Allah ne sauki kar ka yadda kana sallah da gaggawa ka yi ta a nutse kawai ka yi ta kamar ita ce ta ƙarshen ka nawa ne muka yi sallar da su ba su sake dawa wata ba a a kula fa to rije fa salli fa innaka lam tusallam tusalli to yanzu muna kan maganar mutumin da ya shiga sallah sai takalifin ya kauce masa sai kuma ya sake dawa masa lokacin da takalifin zala takalifuhu nauyin sallah ya sauka daga gare shi ko mace ta yi hadda ta yi haida ina fata ana fahimta ta yi haila haila da ta zo mata sai kuma ta ɗauke to idan ta ɗauke in ta zo za ta rama ainihin wato sallar da ta riske ta kenan sallar tana cikin zimmarsu idza zala al-mani'u qadawha idan mani inda ya hana sallah din ya kauce sai su rama to amma duk sallar da lokacinta bai shiga ba to ba dole sai sun rama ta ba ina fata ana fahimta Sheikh Taqiyuddin Allah ya masa rahama da sauran malamai sun tafi akan wani ra'ayi daban wanda ba wannan mai littafi ya kawo ba kamar yadda ya zo a cikin al-ikhtiyaratul fiqhiyya cewa a addini ba tsanani ya kabbara sallah kabbaran harama kawai yayi sai ya hukace in ya dawo hayyacinsa ba zai rama ba mutum da take haila ai ta kama sallah sai haila ta dubo mata shikenan sallar ta lalace amma ba abin da ba shi ai me ta yi iya kokarin ta yi ina fata ana fahimta me me dalilin su suka ce li'annar waqtan muwassa saboda lokacin sallan ayyar watacce ne ba iyakan wannan lokacin sallan ba ne lokacin yana da faɗi wasau ne kuma ya halatta ta yi jinkiri ba ta yi sallan ba yadda za ku gane karatun shi ne a za tana shiga sha biyu da rabi misali sai matar aure ko yarinya budurwa da take al'ada sai ba ta tashi ta yi sallah a sha biyu da rabi ba ƙarfe ɗaya sai al'ada ya zo mata da al'ada ya zo mata kaga ba ta yi sallah ba to shikenan kafin gama al'ada sai ta mutu shin Allah zai kama ta da cewa ba ta yi sallar azar ba eh Allah zai kama ta ba ta yi azar ba amsar ita ce a li'annal waqta muwassa me ma'an li'annal waqta muwassa ai lokacin yana da tsawo saboda shari'a ta ba da dama ka yi ɗaya ma shari'a ce ta ba da dama ka yi ɗaya da rabi sai a ce wataƙila tana da niyyar ta yi al'azahar ɗinta a ƙarfe ɗaya al'ada ta zo mata to shi shek taƙiyuddin da sauran malamai suka ce tun da dai kun yadda Allah da zai mata azaba akan ba ta yi azahar ɗin nan ba saboda akwai yalwar lokaci to haka kuma babu dalilin da ya ce dole sai ta rama wannan azahar ɗin me yasa aka ce sai ta rama me yasa aka ce za a mata azaba ai dan ya zama dole ne wajibi akan ta ko to ai yanzu wannan wani uzuri ne wani mani'i ne yazo mata ya hana ta ta yi sallah tana da uzuri wannan shine maganganun malamai guda biyu wanda suka zo amma dai cikin maganganun da malamai suka fi ingantarwa cewa tarama din dan ta fita daga shakka wa man sara ahlan li wujubiha qabla khuruji waqtiha lazimathu wa ma yujma'u ilaiha qablaha wannan shine akasin shi kuma abin da ya gabata misali mutum ne ya riski ƙarshen lokacin la'asar kafin rana ta fadi wani abu ne da ya hana ya zama wajibin a gare shi sai ya zama wajibin a gare shi in baka gane ba bai balaga ba kun gane kafin lokacin la'asar bai balaga ba sai dabda dabda rana za ta faɗi kunu sai ya balaga yanzu ya balaga a cikin lokacin sallah ko bai balaga ba yarinya ce ba ta fara al'ada ba ba ta balaga ba sai dabda faduwar rana sai balaga ta zo mata ko wani dalilin balaga ya zo mata to anan abinda malamai suka ce duk wanda ya zama ahalan li wujubiha qabla khuruji waqtiha ya zama ahali na sallah ta zama wajibi a kansa kafin lokacin ta fita lazimatu to wannan sallah fa ta zama lazimi a gare shi sai ya biya ta sai ya yi ta idan ba ku gane ba har yanzu yaro ne balaga dab da rana za ta faɗi sai kuma bai yi sallar la'asar ba har ya bari rana ta faɗi aka yi magariba to a wajen Allah fa tun da dai kafin rana ta faɗi yaron nan ibalaga to fa ana bin sa sallar la'asar saboda ai me ai a tarihi balaga ta zo masa la'asar ba ta fita ba kuma bai yi ta ba ina cikin lokacin ta ko da ko lokacin laruri ne sai ya yi ta ina fata ana fahimta kai malamai ma suka ce sai ya yi sallar azahar da la'asar gaba ɗaya me yasa saboda yan tagwaye ne azahar da la'asar yan uwa ne tare suke tafiya da juna me dalili suka ce ai wannan hali ne na uzuri suka ce a wal jam'u yajuzu lil uzuri ai akwai ka'ida ta malaman fikihu ya halatta ai jam'i ba uzuri ya sa an haɗa sallah ba? To, kai ma uzurin da ya sa ba ka yi sallar azahar ba rashin balaga ko? To, yanzu la'asar ta zo maka dab da za ta fita ka zama balagagge. To, ba kana da uzuri ba? To, amma uzuri ɗauko azahar ɗin ka yi ta da azahar da la'asar ɗin duk ka yi su dab da faɗuwar rana. Tun da dama ‘yan uwan juna ne ana iya haɗa su. ina fata ana fahimta a lokacin uzuri malam salloli guda biyu suna iya cinkushewa su narke su haɗu a cikin lokacin sallah ɗaya saboda uzuri idan baka gane ba matsi da uzuri yakan samu haɗu a ɗakin nan na ladanai mu arba'in uzuri haka ne kaga wurin mutum goma ya ɗauki mutum nawa mutum arba'in shi ma lokacin sallah uzuri yana gindawa duk yaron da ya balaga bai yi sallah ba har lokacin ta ya zo dab da ƙarshe ko magarba da isha'i ko azahar da la'asar to sai ya rama sallolin nan guda biyu a lokaci guda haka kuma idan uzurin nan ya kauce kafin alfijir ya keto duk matar da take jinin al'ada ta kwanta tana bacci karfe uku ta tashi ta ga alamar ɗaukewa jinin al'ada to wallahi sai ta rama magariba da isha'i su ma uwa ne a haɗe suke me dalilin da yasa ba ta yi sallar magariba ba uzurin tana al'ada ko to yanzu gashi al'adar uzurin ya kauce kuma lokacin sallar isha'in da saura don lokacin sallar isha'i baya fita sai an yi assalatu alfijir ya keto to shikenan uzurin al'adar ya dauke mata tun da ya dauke mata to in ta zo ramawa sai ta rama da magariba da isha'i don lokacin sai yana shiga da juna wannan shine da yawa cikin sabon manzon Allah suka bayar da fatawa ina fata ana fahimta kuma ba wanda ya saba musu a cikin yan uwan sahabbai kuma da yawa cikin malamai mazuwa ilimi akan haka suka tafi saboda suka ce da anna waqtal asaniya waqtul ula halal udri ku rike wannan ka'ida al waqtu saniya waqtul ula lokacin sallah ta biyu to lokaci ne na sallah ta daya a lokacin uzuri ba ku gane ba ko lokacin sallar la'asar ba ita ce ta biyu ba ita ce ta biyun azahar ai azahar ta daya la'asar ta biyu to in aka shiga uzuri da gumu akan iya ɗauko azahar a yi ta a lokacin la'asar haka lokacin isha'i lokaci ne na magariba inda uzuri akan iya ɗauko magariba a yi ta a lokacin isha'i kuma Allah ya karba to sati mai zuwa za mu shiga abin da ya shafi ramuwar sallah insha Allah ta'ala yaya ake ramawa sallolin da suka kuku cewa mutum abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh